أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم karatunmu na littafin ya kusatul farida yau za mu tashi a fasali na 21 wanda sayyidi muhammadu nazif yake cewa fasulun fi jawharatul kamali fi madihi sayyidir rijali sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa sallam fasulun rabewa kenan insha Allah fi jawharatul kamali cikin bayanin jawharatul kamali bi ma'ana fi bayani salati jauharatul kamal cikin bayanin salatin nan da ake ce masa jauharatul kamali fi madhi sayyidir rijali cikin yabon shugaban mazaje sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wato wannan shine cikakken sunan jauhara jauharatul kamali fi madhi sayyidir rijali kamar sajja'i ne shakarin farko ya cika da mai da alif da lamu jauharatul kamali shakari na ƙarshe shi ma ya gama da alifin da lamu fi madihi sayyidin rijali dalilin da ya sa ya wale mata fasali a nan saboda ita jauhara tana da wasu tana da wata kususiyarta wadda ta bambanta da sauran auradai na ɗariƙar tijaniya tana da wasu bayan sharaɗoɗinsu gaba ɗaya na lazimi da wazifa wanda ita ma tana ciki to kuma tana da wasu keɓantattun sharaɗoɗi wanda ta keɓanta da su sauran auradan irin su salatul fatihi da istighfarin da hailala ba su keɓantu da shi ba da kuma hukunce-hukunce wanda ita take da su su kuma ba su da shi in mun shiga ciki za ku ji kamar sharaɗin ba a karanta ta sai da alwala ba za a karanta ta da taimama kaga sauran ana iya karanta su ko a wazifa ne da lazumin ko da babu alwala inda an yi taimama sannan ita ba a karanta ta a cikin abin hawa ka gane akan jirgin sama ko kuma a halin tafiya in ba ya zama dole ba to da sauran sharaɗoɗi da mun shiga fasalin zamu ji أهم ترجل لها حتما إذا كنت راهلا بشرح طهارات لموضع ودعة بسابعة ندب الجلوس لختمها سوى لضرورات كفوت لرفقة فدعها على سفن سجار ودابة فهذا هو المحفوظ عند الأئمة بسابعة منها هدور نبينا مع الخلفاء الراشدين وقدوتي ولو دمت ذكرها دهورا طويلة لما فارقوك بالذوات الكريمة مسامو بيتي بيار با يوا سيدي يتي مكة ترجل كي تفير قفا laha ga jauharatul kamali lokacin da kake karanta ta hatman ka gane ai ga wajibi amma fa da sharadi idza kunta in ka kasance rahilan mai tafiyar kafa ba wai akan abun hawa ba idza kunta rahilan ka kasance rahilan kai ba tafiyar kafa ba ina nufin tafiyar ƙasa ba a jirgin sama ba a jirgin ruwa ba idza kun da kasance rahilan kana kan akumari daga kan arrahlu abun hawa kamar raƙumi kenan gurin da ake zaunawa ana kiran sa rahalu man wujida fi rahalihi fa huwa jazaohu a suratu yusufa ba to arrahlu abun hawan ana ga masa rahalu to rahilan ismu fa'il ne idza kunta rahilan ka zama matafiyi akan dabba lokacin da ka fara karanta wazifa kai istighfarin ka talatin kai salatul fatiha hamsin kai hailala ɗari to idan ka zo karatun jauhara a cikin wazifar taka to tarajjal ka yi tafiyar kafa laha ga wannan jauhara hatiman ga wajibi alhatimu din wajibi kamar hatiman makadiyya dole ne kawai ba za ka ci gaba da karanta ta akan wannan taguwa ko doki ko jaki ba dole ne ka sako ka yi tafiyar kafa wannan a farkon jauharar kenan asalin kalmar tarajjal kamar fi'ili ne amri mai shari'a ce maka min tarajjalar rajulu mutum ya yi tafiyar kafa ai masha'ala rijilaihi ya yi tafiya a kan kafafunsa shi ne tarajjal ɗin shi ne attarajjal ɗin ina fata an gani amma ka ce attarajjulu mai fata'a mai rukowa a jimun to yana ɗaukan taje gashi kamar yadda mai shehu ibrahim adiwani ya kawo lisha'arin tarajjulu to wannan ba tafiyar kafa ake yi ba daga rijulu ba ne tarajjulun ɗin kamar siffa ne na gashi mai gazar-gazar ba ya lolo kamar gashin nasara ba to amma tarajjal a nan ana nufin tafiyar kafa ne daga arrijulu ba kafa ba to tarajjal ka yi tafiya da kafarka laha ga jawharatul kamali hataman ga wajibi idza kunta in ka kasance rahilan kana kan abun hawa lokacin da kake karanta wazifar amma fa bi shar'i daharatin da sharaɗin tsarki ne maudu'i waɗati ga gurin da kake takawa da sharaɗi in ka sauka a kan taguwar ko dokin ko jakin takun da za ka iya zama gurin da kake takawa yana da tsarki hanya ce irin ta daji wanda dama ita babu najasa a kanta ba hanya ce ta cikin gari da ana iya zubar da ruwan kwata ana iya zubar da fitsari ana iya zubar da datti ba hanya a daji kan mai hada ta da najasa dama shari'a ta hana yin fitsari a kan hanya ka gane a yi fi maudu'i durusin nasi wa durukatihim duka an hana yin kashi da fitsari a wurin to saboda haka in dai akan hanya ne a daji to kana da yaƙinin akwai tsarki to duk da haka sharaɗi ne in ka zo karanta jauhara in ka sauka daga kan dabbar akwai sharaɗin tafiya a guri wanda yake mai tsarki shi ne bishar da ɗaharatin da sharaɗin tsarki ne mauzi wanda a ga gurin taku ai bishar da ɗaharatin mahallin lazi ta ɗa'uhun a ƙadamu fi ɗariki yanzu mai sharhi da sharaɗin tsarkin mahallin da ƙafafuwa suke takawa fi ɗariki a cikin hanyar sharaɗi na farko kenan na biyu kenan cewa ba za a karanta ta aka abu hawa ba shine sharadi na farko za ka yi tafiyar kafa sharadi na biyu kuma ya zama inda kake takawa din yana da tsarki to idan ba samu wannan sharuɗa guda biyu ba fa ya zama inda za ka taka din din najasa ne to babu batun ka karanta jawhara a wazifar taka sai ka baddala ta da salatul fatiha kafa 20 dama tana zama musanyanta sai mala ce bi sabi'atin ladubul julusi ladubul julusi an so zama li khatimiha har zuwa cika wazifa ai ila an ya khatimaha har zuwa lokacin da zai cika jauharar ta zama sha biyu a wazifar tasa bi sabi'atin a daidai lokacin da ya zo marra ta bakwai ina fata an gane an ce in ya zo jauhara ya sauka ya dinga tafiya da kafa yana karantawa kaga tun daga ta farko kenan har ta biyu har ta uku har marra ta hudu da marra ta biyar da marra ta shida duka ba matsala zai dinga taku da kafarsa yana karanta ta to lokacin da ya zo sabi'atin ta bakwai to an so ya zauna a gurin likatim ya har zuwa cikan wazifa din jauhara goma sha biyu siwali daruratin sai dai in domin wata larura ce da za ta hana shi zaunawa ya ƙalasa wannan jauhara guda biyar ɗin da ta rage bakwai da biyar ba shi da sha biyu ba yawwa sai ce ka fautin rufkatin kamar tserewar abokanan tafiya in ya zama tafiyar ba kai kaɗai ba ne kuma a daji kana cikin ayari ko kana cikin karafka ko kana cikin fatake sai kai tsoron in ka zauna kafin ka cika jauharar nan kafa biyar da ta lage akan bakwai din ka yi addu'a ka tashi za su tsere maka su maka nisa ko ya kasance gulun ma ana tsoron namun daji da za su iya cutar da mutum to wannan larura ce sai ka ci gaba da karanta ta a cikin tafiyar har zuwa ƙarshen wazifa ina fata an gane wancan sharaɗi da ma an ce maka na dubul julusi mandubi ne kenan mustahabbi ne ba dole bane zaman amma an so ka zauna har zuwa ƙarshen ta in ba wata larura da za ta sa dole zaman ba zai yiwu ba ka fauti lirufkatin kamar tserawa rufka su ne karabka ai jama'ati man turafiquhum jama'a waɗanda kake tafiya tare da su to yace fada'aha ka bar kalanta jauhara kwata kwata ala sufulin shigarin akan jiragen ruwa ƙanana su ne kwale-kwale jirgin ruwan da kake tafiya a cikinsa in zama kwale-kwale ne ƙarami to in ka zo wazifa a cikin jirgin ruwan ka bar jauhara in ka zo mahallinta sai ka baddala da salatul fati marra ashirin wannan mun sani ita ce musanyen jauhara in a jirgin ruwa ne sigarin ƙanana jiragen ruwa sufunin jam'i ne na safina a safina wato jirgin ruwa a sufun kuma jiragen ruwa to idan a cikin jirage ne ƙanana wa dabbatin ko kuma akan dabba ce ita ma ƙarama kamar jaki ko alfadari saboda me aka ce kabar karanta don a cikin jirgin ruwa ƙalami ne ko akan dabba ƙalama ya ce lima ji mai sharhi lima marra domin bayanin da ya wuce a baya min annaha la tuqra'u cewa ita jawhara ba a karanta ta illa fi makani ya sau sitata anfusin sai dai a cikin gurin da yake yalwatar rayuka guda shidda sharaɗi na farko kenan to a cikin jirgin ruwa ƙarami mutum nawa ne kaga yawanci baya cin fiye da mutum shida kuma kowane ƙuƙub ne ba yi da yalwa auko kuma yace dalilin da aka ce kar a karanta ta a cikin jirgin ruwa da wato dalilin da yake kara karanta akan dabba li'annal bara zi'a domin dawakai mazannun najasati ana zaton suna tare da najasoshi tunda fitsalin doki da kashin doki najasa ne ko zai wuya kuma ce doki ya yi fitsari har ya gama bai taba cinyarsa ko ƙaurinsa ko kofatansa ba to kana tare da shi kuwa kana tare da me da najasa ko da inda kake zaune a saman shimfiɗar tasa suna da tsarki ita jawhara sharaɗin ta a sami yalwan a gulun da zai ɗauki mutum shida babu najasa to saboda haka tun farko aka sai in ka zo karanta jawhara tarajjal la haka sauka kai tafiyar kafa idza kunta rahila an kana kan abun hawa sai me fahaza wannan hukunci na rashin karanta jawhara akan dabba ko a cikin ƙananan bilagen ruwa huwal mahafuzu inda al'ayyimmati shine hukunci da aka kiyaye a wajen jagorori na wannan ɗariƙa manyan khalifofi da shehunanta bisabi atin min ha huzuru nabiyina huzuru nabiyina halattowar annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama bisabi atin min ha a daidai marra ta bakwai min ha na jauharatul kamali ma'al khulafa'i tare da halifofinsa guda hudu ar-rashidina masu shiryarwa sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina aliyu radiyallahu anhum wa anna bihim amin wa qudwati da kuma halartowan abun koyi na jagora na shine sayyidina abul faidi sayyidi ahmad tijani radiyallahu anhu kaga ya zama mutum nawa kenan mutum shidan hadda mai karanta wazifa ga halifofi guda hudu ga shehu tijjani biyar ga shi mai karanta wazifan shida shi yasa aka ce dole gurin ya zama zai iya ɗaukan mutum shida gwargwadon gurin da za a karanta ta yana da tsarki walau dumta zikiraha ya kai muridi sadiki da za ka dawwama a cikin karanta ta ita jawharatul kamali ko da ba a wazifa ba ne daga ta bakwai ɗin nan da aka ce za su halarto to da za ka dawoma ka ci gaba da karanta ta duhuran ɗawilatan nuka masu tsawo a ƙaddara ba ka yanke ba tun daga ta bakwai ɗin kana karanta ta har aka samu duhuran ɗawila ai azuminatan madida nuka masu tsawo to lama fara uka da ba za su labu da kai ba mishar yake maka ɗarfata ainihin daidai da ƙiftawar ido ba za su rabu da kai ba inda ka ci gaba da karanta ta baka yanke ba suna tare da kai bizzawati da zatocinsu alkarima mai girman daraja ai wal arwahi tayyiba har da ma ruhinsu mai tsarki da zatinsu da ruhinsu suna tare da kai a daidai jawhara ta bakwai din nan muddin baka yanke ba ko dubu nawa za ka karanta suna tare da kai ba za su yanke ba ba za su kuma rabu da kai ba har sai in ka daina karanta ta to shi yasa aka sharɗanta wannan sharaɗoɗi gare ta saboda wannan kususiya da take da shi ita jawharatul kamali wanda sauran salatai ba su same shi ba alhamdulillah duka dai muna cikin bayani a cikin akan jawharatul kamali alhamdulillah